إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata hudu ga watan rabi'ul awwal shekara ta 1445 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shine kuma ya dace da 19 ga watan tara shekara ta 2023 shekarar miladiya za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala cikin darasin littafin mai albarka na wiqayatul insan min al-jinni wash-shaytan واللفر الشيخ وحيد عبد السلام بالي حفظه الله تعالى يقوى إذا ما من تابجيا من ثاني دي دي قبر دزام تاش أكم مغانر سيد قطب أتكن فسلي نكرشي عندما لنكي كاومنا wasu al'amura da ya kamata a ce mun yi kokari mun ka tangance da su domin kariya ga imaninmu da kuma addininmu muna kan na goma sha ɗaya malaiti ya ƙulu sayyid khutub rahimahullah malan sayyid khutub ya faɗa kuma yadda na sha maimaita mana sayyid khutub shine mai littafin fi bilalil qur'an tafsiri ne da ya rubuta fi bilalil qur'an wanda ɗaya ne daga cikin membobi na ikhwanul muslimina a misra muslim brotherhood da suke a misra ɗaya ne daga cikinsu yake cewa innal islama hakika addinin musulunci ya difu ila iqamati mujtama'in nadifin hakika addinin musulunci yana mai da hankali ya ga ya samar ko ya tayar da mujtama'in nazifin wata al'umma wacce take tsarkakakkiya tsaftatacciya la tuhaju fihi shahwatu fi kulli lahzatin irin al'ummar da ba ko da yaushe za a rinka ingiza ana zabarar da sha'awar da take tattare da ita ba al'ummar da ba ko yaushe za a rinka yin abubuwan da za su rinka tayar da sha'awar al'umma cikinta ba wala tustafaru fihi dafa'atul lahmi wad dami fi kulli hin ba za a rinka yin abubuwan da za su rinka kokarin gamsar da abin da yake na na tsoka da jini ba kawai abin da za su iya gamsar su kosar da sha'awa ta jini da tsoka ba wannan kaɗai ake aikatawa a cikin al'umma ba addinin musulunci yana so ya tayar da al'umma ce mai tsarki mai tsafta ba irin waccan ba malaci fa amaliyatu listithara almustamirra shi ko ya kasance a cikin al'umma ana yin abubuwan da kullun babu abin da zai haifar sai kokarin motsa sha'awar wannan al'ummar ko mutanen da ke cikin wannan al'ummar wanda ko da yaushe a cikinsa ake tantahi ila su'ari shahwani babu inda zai kai su babu inda zai tike da su illa zuwa ga su'arin shahwani zuwa ga kishin ruwa mai tsanani ta sha'awa kawai malaiti la yantafi'u wa la yartawi irin sha'awar da la yantafi'u ba za a iya kashe ta ba ba za a iya maganin ta ba wala yartawi ba kuma za a iya kosar da ita ba wato abinda malai yake so ya gaya mana yan uwa a takaici kamar na ci gaba shine al'umma da Allah subhanahu wata'ala ya ajiye a doron duniyar nan ya sanya musu manufofi da yawa a rayuwa domin gudanar da rayuwarsu sannan ya sanya musu ɗabi'u kala-kala yadda za su gudanar da rayuwarsu cikin aminci Allah subhanahu wata'ala ya san dan adam yana da abubuwa da yawa da suka dame shi a rayuwa mutum zai yi kasuwanci zai yi karatu zai yi harkokinsa na yau da kullum zai yi abubuwa da yawa to duk al'ummar da aka yi rashin sa'a sai kasance kusan kashi 80 a cikin 100 na al'amaranta na yau da kullum abubuwa ne kawai da aka kirkiro su aka samar da su wanda zaka ga idan kana kaiwa da komowa a cikin su abu ne da zai rika kokarin tayo da mutum sha'awa kallansa ko tattaunawa ko yawo a cikin sa wannan ku ya faru a sakamakon abinda turawa suka duba suka gani lallai ko kuma arna suka duba suka ga lallai sai sun halakar da wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to da sai suka zagaye ta suka kewaye ta da abubuwan da kullum mutum ba shi da sha'awa ba shi da zance sai abubuwan da zai kokarin tayar masa da sha'awa misali abin da yake kallo ne da kullum abin da yake tattaunawa abin da yake faɗa kusan duk abu ne da yake da alaka da wannan idan tv ya buɗe zai kalla abin da suke watso masa kenan abin da zai gani kenan zai rinka kallon mata tsirara a cikin haka shigar da bata kamace su ba sannan su kansu matan namu na gida an zo an sanya su a yanayin da bai kamata ba ta yadda duk fitowarsu idan mutum yana kaiwa da kuma shi ma abin da yake tattare da shi kenan idan littattafai ne sun kokari sun rubuta littattafan da ba su da manufa sai irin waɗancan manufofi duk wato an mai da rayuwar kawai kamar Allah madaukakin sarki ya halicci mutum ne kawai domin ya jima'i ko kuma ya rika tarawa da mata to mala yake nuna mana cewa Allah madaukakin sarki bai halicci wannan al'umma don wannan ba kaɗai wannan ya kasance mutum yana da sha'awa a jikinsa wani ɓangare ne na rayuwarsa wanda akwai lokacin da yake amfanuwa shine lokacin da mutum yake buƙatar matarsa ta aure ta sunna amma ba ko da yaushe ba idan ya kasance ko da yaushe mutum a cikin wannan hali yake to zai kasance akwai waɗanda ba su da aure da yawa akwai wanda baya kusa da iyalinsa baya gida to shi kuma idan ya kasance yana shiga da fice a cikin irin wannan kuma me zai faru kenan to zai kasance an samu barna mai tarin yau shi ne abinda mala yake so ya gaya mana mala ya ce wa nazarul kha'ina irin kallo ko duba wanda yake na ha'inci irin kallon da Allah madaukakin sarki yake cewa ya alamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur Allah yana sanada idanuwan da take maha'inciya wanda take satar kallon abin da bai halatta a gare ta ba mala ya ce irin wannan kallo na ha'inci walharakatul musira da kuma motsi wanda yake motsa sha'awa irin tafiya da bata kamata ba da rangwada da kwarkwasa da mata suke idan suna tafiya wazinatul mutabarrija da ado wanda yake fito da tsiraitin mata idan sun yi shi wal jismul ari da kuma jiki wanda yake gashi na an sa kaya amma tsirara tsirara yake yace kulluha la tasna'u shay'an duk irin waɗannan abubuwan da suke faruwa a cikin al'umma za ku ga ba sa haifar da komai ba sa sana'anta komai illa an tuhida zalika su'arul haywani almajnun face kawai su ingiza su tayar da irin wannan kishin ruwa ta sha'awa ta dabbanci wanda za ta kai mutane zuwa ga hauka wa illa in ko mutum bai samu damar gamsar da sha'awarsa ba a lokacin da ya tsinci kansa a cikin irin wannan yanayi ayyafluta zimaa wa illa ayyafluta zimamul asabi wal irada idan mutum bai saki linzamin gabansa ba yayi kokarin gamsar da su bai yi kokarin gamsar da abin da zuciyarsa take so ba ma'ana ya aikata abin da ba daidai ba fa imma fa imma al-itlaqu al-fawdi alladhi la yataqayyad bi qayd ko kuma hakan ya kai mutane zuwa ga shiga cikin abin da yake kawai na rashin lissafi na afkawa juna na zinaci-zinaci ko abin da bai kamata ba ta yadda ba za a iya ƙayyade abin da wani ƙaidi ba ba za a iya sa masa linzamin da za a iya ƙayyade shi ba wa immal amradul asabiyya ko kuma ya kasance an samu cututtuka wanda suke na gabbai wal uqadin nafsiyya da kuma daurewar zuciya ko kuma kuncin rai annashi'a min al-kabh ba'da al-ithara wanda zai taso lokacin da mutum yake kokarin dakile sha'awar da aka tayan masa abinda malai yake so yace mana anan wajen shine duk lokacin da aka samu a cikin al'umma mata ba su da aiki sai shigar banza sai ado wanda bai kamata ba suna yawo a cikin mutane a irin wannan yanayin to babu abin da zai faru sai mazan da suke rayuwa a cikin al'ummar ya kasance ana kokarin motsa musu sha'awar a lokacin da ba su shirya a lokacin da ba su shirya ba to duk lokacin da aka motsa sha'awa ɗaya daga cikin abubuwa guda uku zai faru ko dai ya kasance mutum ya je ya aikata abin da ba daidai ba ya aikata zina idan ba shi da aure na biyu ko ya kasance irin waɗannan abubuwan da suke faruwa a cikin al'umma su suke faruwa yawan zinace zinace ko kuma na uku mutum ya ce zai haƙuri ya jure ba zai je aikata abin da ba daidai ba to amma sakamakon wannan motsa masa sha'awar tasa da aka yi zai haifar masa da mai cututtukan gabansa tunda ka'ida shine duk lokacin da namiji ya shiga cikin irin wannan yanayi na sha'awa bai kuma iya biyan bukatarsa ba to yakan cutu a lafiyarsa yakan cutu to shi sa shari'a ba ta so duk abin da zai iya zuwa ya rinka motsa wa namijin sha'awar ta ga wanda wanda ba shi da kaidi shari'a ba ta son sa shi sa shari'a take so idan ya kasance mutum za a yi masa irin wani kasance a gidansa ne gurin iyalinsa matarsa ce ta aure idan ta yi masa wannan to akwai inda zai iya biyan bukatarsa amma a wajen lokacin da aka tayar da samari ko abin da yake kama da haka da sha'awar ta za su yi kenan an cutar da su dole zinace-zinace su yawa dole mutum ya rinka raya abubuwan da ba su da kyau a ransa da yawa dole ne abubuwan da ba daidai ba su yawa a cikin al'ummar wannan shine abin da malai yake so ya gaya mana malai ce wahiya takadu an takuna amaliyatu ta'dibin hakan kuma sai ya kasance ya kusa kaiwa mutum ya azabtar da kansa mutum sha'awarsa ta motsa ba kuma hanyar da zai ya gamsar da sha'awarta saboda haka sai ya kasance kamar azabtar da kansa yake yi malaiti wa ihda wasailil islam ila insha'i mujtama'in nadhifin ɗaya daga cikin hanyoyin da addinin musulunci yake kokarin tayarwa dan ya samar da al'umma tsaftatacciya hiya al-halula duna hadhihi al-istithara shine kokari ya shiga tsakanin al'ummarsa mutanansa da irin wannan mugun al'ada ta kokarin tayar masa da sha'awa ta kowane irin hali ma'ana a samar da hanyar da za a hana duk abin da aka san zai rinka motsa maza sha'awa ta hanyar me ka tangance mata da hana su fita kamar yadda ne bayani jiya ta hanyar me hana duk wata duk wani abu na kallace kallace zai rinka sawa irin wancan sha'awa tana motsa ba tare da sun shirya ba malai cewa ibqa'i dafi'il fitri al'amiqi bayna al-jinsayn saliman da kuma wanzar da asalin fitira da Allah madaukakin sarki halicci dan adam akan ta na sha'awa a wanzar da ita ta kasance cikin aminci mai malai yake nufi da wannan shine asali kowane irin mutum Allah madaukakin sarki ya halice shi inda ya kai shekarun balaga akwai wannan sha'awar a tattare da shi takan motsa lokaci zuwa lokaci idan a hakan ya taso to tasowar shine ake so a bar shi a yadda yake me a yadda yake shine lokacin da mutum yake da iyali ba kawai anyhow yadda yadda abin yake faruwa a yanzu ba yadda abin yake faruwa a yanzu shi ne abubuwan suna da yawa mataye suna yawo tsirara kallace-kallace yawa duk lokacin da mutum ya kalla abin da zai faru daban yanayin da zai shiga daban amma idan ya kasance idan mutum ya fito ba zai ga irin waɗannan abubuwa ba ba zai ci karo da su ba menene zai kai shi zuwa ga wannan babu malai ce wa bi kuwatihi tabi'iyya haka nan kuma kyale shi a kuwarsa ƙarfin da yake da shi na mazantaka ta ɗabi'a duna istisaratin mustani'a ba tare da an yi ƙoƙarin ingiza sha'awarsa wacce aka ƙirƙire ta ba da gangan wa tasrifihi fi mawdhihi al-ma'munin nabif haka nan yayi ƙoƙarin sarrafa sha'awar ta ta lokacin da ta motsa ta gurbin da Allah madaukakin sarki ya tanada masa wanda yake amintacce kuma mai tsafta shine ta hanyar iyalinsa balati innal mayla al-fitri bayna ar-rajuli wal mar'a mailun amiqun fi takwin alhawi malai sai hakika almail alfitri irin wannan sha'awa da Allah madaukakin sarki ya sa tsakanin maza da mata abu ne da yake na fitra abu ne da yake na dabi'a kowane dan adam yana da shi kuma Allah madaukakin sarki ya ajiye shi ne domin ta hanyar sa rayuwa ta take ci gaba da gudana mai malai yake nufi da rayuwa take ci gaba da gudana sai ce li anna Allah qad naqa bihi imtidad alhayati ala hadha alard Allah madaukakin sarki ya rataya ci gaban wannan rayuwar da ci gaba da samuwar irin ɗan adam akan irin wannan karkata da namiji zai akan mace ko kuma mace ta karkata akan namiji babu yadda za a sami irin ɗan adam sai namiji ya aure babu yadda za a yi namiji ya aure a sami irin wannan ci gaba da rayuwar sai an haɗu tsakanin namiji da mace to ta wannan hanya za a haɗu shine ta hanyar sha'awa namiji ya sha'awar matarsa mace ta sha'awar namijinta idan aka haɗu sai Allah makwafin sarki ya ba su ɗa to ta hanyar haka sai a ci gaba da yaduwa mala yace wa tahqiq al-khilafati li hadha al-insani fiha ta wannan hanya ce kuma za a samar da za a tabbatar da khilafa shine kalifanci a wannan kasa da Allah madaukakin sarki ya aje ma'ana Allah subhanahu wataala yace inni ja'ilun fil ardi khalifa ni mai sanya khalifanci ne a doron kasa ma'ana mutanen da suke mai gurbin wasu idan wannan al'ummar ta rayu ta tafi wata al'umma sai ta zo ta miye gurbinta idan wata ta zo wata sai ta miye gurbinta to wannan shine khalifancin to ta ya za a samu ta al'ummar ta miye gurbin wata idan ba a haihuwa sai wasu sun girma sun tsuba sun mutu sai wasu su taso su zama manya su ma su tsuba su mutu haka rayuwar take tafiya to ta wata hanyar ake samun kanana da suke zama manya shine ta hanyar haɗuwa tsakanin mace da namiji da mace to duk ana samun wannan ne ta hanyar karkata tsakanin namiji da mace tun farko Allah subhanahu wataala ya kaddara akwai karkata ga namiji zuwa ga mace amma wacce irin karkata ita ce karkatar da Allah madaukakin sarki ya ajiye a asalin halittar mutum ba wacce ake kokarin kirkirowa ta ganganci ba a sa masa ita ce wacce ita ce ta hanyar sanya masa abubuwan da zai rinka kallo kullun hankalin sa yana tashi zai rinka jin magana su kullun hankalin sa yana tashi in ka bude rediyo wasu labarai ne marasa kan gado in ka bude TV wasu kallace kallace ne marasa kan gado in ka bude wayarka kallace-kallace ne marasa kan gado idan ka fito waje ma haka mata duk abubuwa ne wanda suke kewaye da mu wanda sai dai wanda Allah maɗaukin sarki kawai kiyaye su ne isara mustani'a ƙoƙarin tayar da mutum da ƙirƙiro ta akai ba asalin ɗabi'ar ka bane idan aka bar mutum a asalin ɗabi'arsa asalin ɗabi'ar mutum yadda Allah maɗaukin sarki halitta shi wani lokaci sha'awar sa musa wani lokaci kuma da yawa sai ka samu bashi da wannan amma yadda ake so a mai da al'umma mai zo ta al'umma ce ake so a mai da ita kamar al'ummar dabbobi kawai kamar mutum ba shi da wani aiki kawai sai aikin jima'i duk magana yanzu kalle da abubuwan da suke faruwa a cikin al'umma sai ka samu mata ba su da aiki sai sai da kayan mata mata ba su da aiki galibi sai sai da kayan mata duk inda ake sai da kayan mata sai ka ganin ake abin nan wuru me sai da kayan mata kayan da suke kara mata kaza suke kara mata kaza shine kai ka ce an halitta su ne kadai don su gyara kansu haka maza su ma duk inda ake sai da irin waɗannan abubuwan sai ga mutane sun fi karkata zuwa ga wajen Allah maɗaukakin sarki ya halitta ka ne don ka bautata masa wancan wani bangare ne na rayuwarka to amma duk sai aka mai da mu haka me yasa saboda abin da aka kirkiro aka turo mana mutum babu yadda zai da yawa wanda ba su da aure a cikin mai idan ka kalla matasa da samari kamar su ne mafiya yawa to abin ya fi tasiri a kansu kai yanzu a matsayinka na magidanci mai aure duk lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya sa irin wani abin ya faru a kanka za ka koma gida amma matashi fa ya za a yi da shi matashi ya fa ya za a yi da ita mutum ya yi kallace-kallace ya abin da bai kamata ba to ya za a yi kina dole ne idan mutum yana so ya samu rahatun nafs ya samu sauƙi a ransa sai ya fitar da wannan abin da hankalinsa ya tashi a kansa sai ya biya buƙatarsa to babu hanyar da zai biya bukatarsa ta halaka babu kuma an taya masa da hankali ya kenan to ko dai ya je afka cikin zina ko ya saba Allah madaukakin sarki ko kuma ya zauna a haka ya cutu zamansa a haka wani lokaci shine sai ka an ce mutum marasa tana ta ciwo yana ta ciwon mara kaza din sai yana cewa in je wajen likita sai likita ya ce masa gashi gashi ga abin da yake damunta matasa maza da mata da yawa suna samun irin waɗannan lura idan mutum ya zo likita likita ya ce masa to lalle ya kamata kai aure ya kamata kai aure eh haka ne ya kamata yi aure amma abin da ya haifar masa da wannan ciwon ko abin da ya kama da haka wuce gona da iyaka ne wajen kallace kallace ko abin da ya kama da ko tunane tunane to kuma shi kallace kallace ne tunane tunanen an kirkiro shi ne an turo shi cikin al'ummar wanda Allah madaukakin sarki ba haka ya tsara rayuwar mutum rayu a cikin ta ba al'umma ake so a samar mai tsafta shi wancan abin akwai lokacinsa an yi shi ne domin ci gaba da wanzuwar ɗan adam don a namiji da mace sai ɗan adam ya ci gaba da wanzuwa ba dan kawai a da abin dabbanci ba haka Allah madaukakin sarki ya tsara abu to amma su da suka duba suka ga hanyar da za su bi su halakar da mu kawai shikenan sai suka ci gaba da tafiya akan ta kuma ya lil asaf abin mamaki mu kuma sai muka karba gaba daya eh da su din da mu sai karsa su wane ne suke kan daidai yanzu Allah ya shirye da mu gaba daya malai ce wa tahqiq al khilafati li hadha al insan fa huwa mailun da'imun yaskunu fatratan thumma ya'ud malai ce kaga irin wannan karkata da namiji yake da shi akan mace ko kuma wannan sha'awa da namiji yake da shi akan mace mace take da shi akan namiji yaskunu fatratan wani lokaci yakan yi sanyi kaga kaman babu shi thumma ya'ud wani lokaci kuma ya dawo haka dan adam a ka'ida yadda Allah madaukakin sarki ya tsara shi kenan wani lokaci duk a matsayinka na magidanci ka san wannan wani lokaci sai kaga kana buƙatar iyali wani lokaci kuma sai ka ka shiga harkokin ka haka abin yake ya danganta daga mutum zuwa mutum wani ba ruwansa sai sai sati yana ta harkokin sa babu ruwansa wani sai wata ma kuma lafiyarsa kalau kuma ba saban Allah yake ba haka yanayin sa yake wani wani wani kuma sai ga shi a kullum zai iya neman iyalinsa haka al'amarin yake to haka Allah madaukakin sarki ya tsara rayuwar ba ko da yaushe ya kasance mutum kawai kamar yadda dan akuya yake haka yake ba a'a wannan ba daidai bane malai yace wa isaratuhu fi kulli hinin tazidu min uraqatihi to lokacin da aka ce za a rinka kokarin tayar da da motsa sha'awar namiji kullum kowanne lokaci kawai ba ba ta zo ta koma ba tazidu min uraqati za ta rinka ƙara ƙoƙarin buɗe ƙofofin gashinsa ya kasance ana ƙara tayan masa da hankali wa tadfa'u bihi ila al-ibda'i al-maddi lil husuli ala rahati wanda za ta rinka ƙoƙarin angiza shi tana tura shi ya kai zuwa ga abin da bai dace ba dan kawai ya samu kwanciyar hankalinsa duk abin da zai yi dan ya samu kwanciyar hankalinsa dan hankalinsa ya kwanta ta hanyar wancan abin da ake masa na mutsa masa sha'awa fa'iza lam ya cimma zalika idan kuma bai samu damar kaiwa zuwa ga wancan ɗin ba bai samu damar yi ba saboda ya ji tsoron Allah maɗaukakin sarki ko kuma bai samu dama ba ma ta ibatil asabul mustafaratu sai kasance gaban da suka yi tasiri wajen motsawa a lokacin da sha'awarsu ta tashi su kuma sun gaji sai cuta ta same su sai cuta ta same su kamar yadda dukkanin likitoci sun tabbatar da wannan wa kana hadha bi musabati amaliyati ta'zibi mustamirra malai sai to wannan dai yana a matsayin kamar hanya ce da mutum zai rinka azabtar da kansa kullum kullum mutum ya tada sha'awarsa ta koma ya tayar ta koma ya tayar ta koma wannan azabtar da kai azabtar da kai sai malai ce ga wasu abubuwa da zamu yi la'akari da su wajen kokarin kauce musu domin suna kwaran suna ɗaya daga cikin abubuwan da suke tada sha'awa kuma suna cutar da mu sai ce wan nazaru wan nazaratu tufiru kallo yana ɗaya daga cikin abin da ke motsa sha'awar mutum kallace kallacen da bai kamata ba walharakatu tufiru hakanan motsi ko tafiya ko kwarkwasa da mace za ta zo ta yi a gaban ko abin da ya kama da haka shi ma yana ɗaya daga ciki wadhahikatu tufiru hakanan yawan dariya shi ma yana ciki wadu'abatu tufiru hakanan wasa mutum ya yi wasa haka shi ma yana ciki ma'ana za ka ga mutumin da yake motsa jiki ya fi mutumin da baya motsa jiki saurin tashin sha'awa me yasa kaga matasa sha'awar ta fi tashi sama da manya dan mutumin da yake motsa jiki to ka'ida shine ya fi lafiyarsa ta fi karfi wajen tashin sha'awa sama da wanda baya motsa jiki malai ce wan nabratul mu'abbaratu an hadha al mayl tusiru haka nan duk wani zance da zai iya kaiwa zuwa ga wani zuwa ga abin da zai jawo sha'awar mutum tattaunawa ko maganar da za ta sa sha'awar mutum da tashi ita ma tana ɗaya daga cikin abin da yake kawo mutum zuwa ga wancan al'amari wa tariqul ma'mun sai malai ce hanya wacce take amintacciya huwa taqlilu hadhihi al-masirat shine karanta waɗannan abubuwan da mutum ya san za su tayar masa da sha'awa duk abin da mutum ya san yana kewaye da su kuma su iya kai shi zuwa ga tayar masa da sha'awa sannan ba shi da inda zai je ya gamsar da sha'awar tasa to lalle ne mutum ya karanta su ba a ce ya dina gaba ɗaya ba amma ya karanta su kada mutum ya yawaita su abinda zai karanta shine su ne abubuwan da suke na halak amma abubuwan da suke na haram damun dole ya basu misali kallo kallon da abinda bai kamata ba wannan haramun ne ba za a ce ka karanta kallo ba kai kaɗan a'a daina shi za ka yi gaba ɗaya duk ɗaya idan ka yi sai Allah maɗaukakin sarki ya rubuta maka alaki kuma sai an kama ka a kansa amma misali kamar a ce yawan motsa jiki ko abin da ya kama da haka to idan mutum ya san ba shi da aure sai ya abin da ɗinsa in mutum yana da aure sai ya je ta motsa jikinsa babu laifi malai ce هو تقليل هذه المسيرات بحيث يبقى هذا الميل في حدوده الطبيعة تيد إرم ونشأوة ذات يسورة ذات كسنتي أتكين إيا كتتبيئة yadda Allah madaukakin sarki ya so sha'awa ka ta kasance sai ta kasance haka tana tashi lokacin da ake bukatar ta ta kuma kwanta lokacin da ake bukatar ta shikenan mutum ba zai shiga wancan hali da muke bayani ba kuma talbi talbiyatan tabi'iyyan sannan sai kaga tana amsa bukata bukata ta dabi'a ba ta wuce gona da iyaka وهذا هو المنهج الذي يختاره الإسلام malai ce wannan ita ce hanyar da addinin musulunci ya zaba domin ƴaƴansa su rayu akanta ma a tahzibi tabi'i tare da tace da kokarin rairaye ɗabi'unsu ai musu garan bawul ɗabi'un mutum dole ne sai ana yi ana masa garan bawul yadda ka san motarka da mashin ɗinka lokaci zuwa lokaci zaka kai su ai musu sabis to kai ma zuciyarka da ɗabi'unka da halayenka kullum ya kamata ka rinka kalla kana musu garan bawo wannan abu ne mai kyau da malamai suke bayanin su a gurare da dama wa shughuli taqati al-bashariyya bi humumin ukhra fil hayat da kuma kokarin shagaltar da kai da wasu al'amura da suka dame ka a rayuwa ba kawai abu ɗaya ba kana da abubuwa da yawa yanzu kai a matsayinka na wanda kake mutum majalinci kana da harkar neman kudinka mai da hankali akan neman kudinka manta da wani lamarin mata ko abin da ya kama da haka a lokacin kana da harkar neman karatunka da neman ilimi je ka nemi iliminka je ka nemi karatunka a lokacin da kake neman karatu kake neman ilimi manta da abin da ya shafi harkar mata ko tunaninsu ko kallace kallacensu su gaba da harkokinka kana da harkar neman kusanci da Allah madaukakin sarki da neman aljanna yi kokari yi kiyamul layl yi azumin nafila yi kaza yi kaza duk kana da abubuwa da yawa da suka dame ka a rayuwa wanda ya kamata a ce ka mai da hankali akan su mai da hankali akan su lokacin da kake yin su ba al'amari ɗaya ba kawai idan magidanci ne kai ka dawo gida tare da iyalinka to wanda sai ka ba iyalinka haƙƙinsu shi ne abin da ya kamata malaiti ghairu talbiyatin dafi'in lahmi wa dami ba kullun kawai ka rinka amsa buƙatar abin da zai gamsar da jini da tsoka ba ma'ana gangan jikinka kenan kawai abin da zai gamsar da gangan jikinka da tsoka kawai shi zaka rinka amsa buƙatarsa malaiti intaha magana da aka dauko daga malam sayyid khutub ta tike a nan wajen wannan magana gaba ɗayanta daga farkon daga lokacin da muka fara karatu zuwa nan duk malam ya ciro ta ne a cikin littafin fi zilalil qur'an kamar da na mana bayani tafsirin malam sayyid khutub ya qul al khutabi rahimahullah imam al khutabi Allah ya masa rahama yake cewa al basru shi kallo ko duba huwa al babul akbaru ila al qalbi ita ce kofa mafi girma da ake shiga cikin zuciya da ita mai da na bayani tun sati takan da suka wuce na ce abin da yake fara tasiri wa zuciya shine ka kalla abu sai ka kalla sannan sai ka zuciya ta tsawara maka ta ce maka mai kyau ne ko mara kyau ne mai kaza ne ko mara kaza ne ta kawata maka shi sannan kai abin da za ka so da ka kofa farko da ake fara shiga cikin zuciya da shi shine ka kalla abu wa a'maru tariqil hawasi ilaihi kuma ita ce hanya mafi raya mafi rayuwa zuwa ga kaiwa zuwa ga alhawas alhawas su ne abubuwan da mutum yake riska da su e wasa'ilil idrak abinda mutum yake riska da su kamar ido yana kallo da shi hanci zai shanshana da shi baki ko harshe zai ɗanɗana da shi hannu zai taɓa da shi kafa zai taka da su ɗan su ake so hawas to ido kuma shi yake a shi ido idan ya kalla zai saurin kai saƙo ya raya abin da waɗannan abubuwan kuma suke bukata a jikin mutum wa bi haddi zalika gwargwadon haka ne kasurar suƙuɗi min jihadihi aka sami yawan zamiya da faɗuwa ta mutane da yawa abin da ya shafi imani da abin da ya shafi ayyuka na gari ta hanyar kallon kallon ya kai su gurare da yawa kuma ya baro su ba tare da ya ɗauko sun dautara ba malai cewa wajaba tahdhiru minhu shi sa ya wajaba ga kowanne mutum da da takazantsan game da shi kallon game da cikin idansa wa ghabbuhu an jami'il muharramati ya kuma yi kokari duk yadda zai ya rinko kokarin rintse shi ko sassauta shi ga dukkanin abin da yake na haram wannan magana an ciro ta ne daga tafsiri na malam imam al-khurtabi Allah ya masa rahama malam ya ce walastu a'ani huna ghabbul basari anil aurati faqat ba fa abinda nake nufi kadai kawai mutum ya rinsa idansa ko ya sassauta ganin sai daina kallon al'aura ba ba kawai abinda nake nufi ba kenan bal a'ani hibbul basri an jami'il muharramati yace ina nufin mutum ya kange ganinsa ya rintse ganinsa ga dukkanin abin da yake na haramu kan nazar ila muslimi bi haqadi ko bi hiqidin kamar kallon da mutum dan zai wa dan uwansa musulmi da hiqidi kallo na ki da gaba eh ka kalli dan uwanka ya zo wucewa ka kalle shi kallo irin naki ba ka san ka tsane shi to shi ma haramun ma'ana ba wai kawai mutum ya kalli mace ne kadai haramun ba a'a namiji ma dan uwanka idan ka kalle shi da gaba irin kallon gaba kallon ki shi ma ka aikata haramun aw bi ghaibin ko kallon fushi aw bi hasadin ko kallon hasada shi ma ka kalli mutum kallon hasada ya samu wani abu na ni'ima kana kallon shi sai ka ji baka san sa baka kaunarsa saboda Allah ya fifita shi akan ka da wani abu shi ma wannan yadda wancan yake haramun shi ma wannan haramun ne aw bi ihtiqarin ko kuma kallo na reni kallon reni da kaskantarwa ka ji wani abi isa ba eh akwai abin da Bahaushe yake cewa kallon reni to shi ma ya shiga ciki haramun ne shi ma duk addinin musulunci ya haramta shi saboda haka da wancan kallon da baban ya dora akan sa muka yi ta bayani tun daga farkon babu har zuwa har zuwa yanzu da wannan kallon da malam ya faɗa a ƙarshe dukkanin su haramun ne dukkanin su haramun ne idan kai wa ɗaya daga cikin ɗan uwanka sawa namiji ne ko mace Allah madaukakin sarki zai kama ka akan sa malam ce ila zuwa ƙarshen abinda zai iya shiga kallo da Allah subhanahu wataala ya haramta wannan shine ƙarshen alhisnu alhisnu sadisu ashara muke ko nake ta cewa na goma sha ɗaya na goma sha shida ne ma ashe za mu kuma dakata a nan insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya samu dace insha Allah ta'ala idan Allah kai mu sati mai zuwa za mu tashi al-hisn as-sabi wa ashara wanda shine hijjul lisan kiyaye harshe abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah subhanahu wa ta'ala ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi